الرحيم الحمد لله الذي كفر والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعطي عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan sha biyar? sha hudu ko sha biyar sha hudu ga watan jumadal akir wasu kuma sha biyar ga watan jumadal akir shekara ta dubu ɗaya da ne hudu da arba'in bayan jira na ba ɗaya salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wanda ba sabanin ba ashirin ga watan a ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya dan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a cikin alwaji sai sai ke sunnatu wal kitab al aziz muka ce satin nan ba za mu karatu ba sakamakon ɗage zabe da aka yi kuma yan uwa suka biya kamata a dora tunda sati mai zuwa ba za mu karatu ba so mun tsaya sati biyu ko uku baya a wannan littafi mai albarka a kamun jana'i mun yi darasi guda nawa hudu na ɗauka uku ne a hudu mun yi darasi hudu za mu tashi darasi na biyar kuma za mu tashi babi na biyu wanda a littafin shafi na sha tara talqin al-mustabir lakkanawa wanda yake gargara shine talqin wato lakkanawa wanda yake gargara gaya masa wasu kalmomi ya fada to matsala ta sha hudu a ciki shine ma da yake bai za a zara maut idan alamun mutuwa ya zo wa mutum shine hazara wal maut ba wai in mutuwa ta zo ba fai ai bai za a zara asbabul maut domin ka fasara ya larabci kawai to za ka yi ta wato kwajariya idan alamun mutuwa suka zo fa alaman indahu umuru to wanda yake gurin wanda zai mutu wanda yake a kwance akwai al'amura da ake so ya mata a an yi latsinuhu shahada su latsana masa shahada shine an yi latsinuhu a shahada wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim sai ce alakana masa shahada ne kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi kira da annabi Allah tabbata a gare ki laqinu mautakum la ilaha illallah ku laqanawa wanda ya zo gargara ta mutuwa kalmar la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-maut duk wanda karshen zancen ya kasance yayin da ya zo gargaran mutuwa maganar sa ta karshe ta zo yace la ilaha illallah da halal janna zai shiga aljanna yawman min ad-dahr wani ne wato na tsawon zamani na kalmar ka fahimce ta da kyau me wanda yake nunawa yawman min ad-dahr a mutum zai iya faɗa kalmar shahada kuma ya shiga wuta domin an ce yawman duk daren zai yi wa zai shiga aljanna ya shiga ya faɗi kalmar shahada yayin da zai mutu amma kuma yana da matsaloli tsakaninsa da ubangiji ko da mutane to sai ya fara da mijiyar a wuta Allah ya kiyaye ko kuri yanzu ko kuri yanzu sai ya ɗan tsawon wannan lokacin a wuta sai a zaro shi kalmar ta tabbatar mata cewa shi ba zai dawoma wuta ba amma saboda matsalolinsa ko na zina ko na luwaɗi ko na wani abu da ya kama da wannan to sai ya zama mutum jaji a wuta shine yawmun min al-da'id ko mashruh da sharhohin da malamai suke ai akwai rikici ai Allah ya kiyaye wa in asabahu qabla zalika ma asabahu da ƙara bayani ko da abin da zai same shi kafin wato hakan ya same shi wato abin nufi wannan zaman wucin gadin da yi ko da zaman wucin gadin da yi a wuta na tsawon lokaci to zai dai shiga aljanna kamar shi tabbas ake ba shi cewa zai shiga aljanna amma akwai burgiti sosai wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah yana mai sanin cewa ba wanda ya cancanta bauta wa sai Allah to sai yake da halal jannata zai shiga aljanna haka ba za ka zo a larabci ka ce ya shiga aljanna da kala aiki ne ma bin aljanna da ko ka zo kai future tense ne abin da suke faɗa kenan saboda haka nan gaba za a shiga yawwa to saboda haka zai shiga aljanna wa fi hadithin akhar a wani hadisin daban man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya hada Allah da kowa baya shirka domin shirka ita ce babbar illa wallahi in ji gidanku malamai gaba ɗayan su kowa hadisin qur'ani ne kuma ya haddace a shafa domin ita ba wuce yake yi wa mamaci wallahi idan za a karanta wa sau miliyan in dai ka mutu kana shirka Allah ba zai kulanta ba shi za ko sabani ya kai akan matsala wani malami yake kaza shirka ne wani yake wa shirka ba to kaucewa abun kawai domin za ga abun baya cikin rukuni na cikin rukunan musulunci kauce masa danka haɗu da Allah salim alim to shine yake cewa akhrajahu muslim fi sahihihi wa ziyadatu fil hadith al awwal inda ibn hibban amma tsarin da ka gani a hadisin farko wancan da ake cewa man kana hasala kalami la ilaha illallah inda al-maut zuwa ƙarshe wato ya tabbata ne a hadisi wato wato a ruwa ibn hibban a cikin mawarid nasa wal bazar da imam al bazar shi ma ya kawo a cikin musnad na nasa shi ma dai sun yi wannan ziyara amma duka hadisai ne ingantattu bayan a sai wala yace ba da ja an yada awwa lahu wanda yake gaban wanda ya zo gargaran mutuwa ya masa addu'a to kaga nan kafin mu ce idan ba ka lakana wa mutum kalmar shahada sai bai mutu a lokacin ba sai wani abu ya hira wani ya yi mata tambaya ba da hamza to ƙara lakana masa za a domin ta rushe wannan da yi in dai ya yi hira ko ya shiga wani abun daban ba ba a daidai lokacin daga faɗar da ya mutu ba to za a kuma lakana masa za kuma mu zo mu ji yadda ake zargin dan malam bai gama ba mu ji yadda ake a hausa ne ko ko yadda ya zo a wato a littafi to a mata addu'a wala ya kulo fi hudurihi illa khaira lokacin da ya zo gargara kada a faɗi komai in ba alkhairi ba fi hudurihi yayin da yake gargara to a faɗi kalmomin da za a faɗa a faɗi kalmomin alheri idan ya zama su ne na ƙarshe da zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yayin faɗar su لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى حديث أم سلمة تسي النبي يسي إذا حضرتم المريضة idan kuka je gurin mara lafiya aw ilman ko wanda yake gargaran mutuwa fa qulu khairan da ku faɗa ne in dai kuka je wannan gabar to abinda ake bukata a gare ku ku faɗa alkhairi fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun to malaiku suna cewa a inda duk abin da kuke faɗa ana yin mutuwa mutum ya ce mun shiga uku mun lalace sai malaiku su ce amin domin baka shiga uku da ka shiga uku ba za ka iya faɗa ba ko ba haka bane idan ka ji mutum yana magana harbi aka yi to ba harbi shi bane to saboda haka tunda Allah madaukakin sarki ya baka damar ka yi addu'a to kar ka sake ka wani muguwar kalma wallahi da yawa wasu suna shiga uku ne sakamakon mutuwa da aka yi da maganganun da suka faɗa bango ya faɗi shi kenan mun shiga uku mun lalace sai mala'iku su ya amma za ga wani daga mutuwa wani nasa ko wanda ya zama bango nasa daga wani lokaci kuma ya shiga wani yanayi domin shi yayi jaza wa kansa da bakinsa albala'u muwakkalun bil mantiq haka sai na ba gari saboda haka da yawa wasu su suke jaza wa kansu shi za lokacin da aka yi mutuwa ka tuno rabuwar annabi alaihi salatu wasalam da duniya sai ka sauƙaƙa ba amma nan kalmomin ba su da fa'ida to saboda ga abin da annabi ya ce mala'iku suna cewa amin abin da kake faɗa shi ke cewa amin idan kai addu'a kana Allah ya yaje masa Allah ya masa gafara sai mala'iku ce amin Allah ya shoke ta makwancin sa ce amin amma kace an shiga uku an lalace shikenan mun rasa wanda zai rika kula da mu shike ai mala'iku ce amin wajaba haka da hu muslim wal bayhaqi ba muslim da bayhaqi a mujalladi na uku shafi na 200 384 wa gari ma da wasu مسألة تشاهد وليس تلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت لقد ذلك يقوم بك تلقين با با أنا نفر واتو متين يزور يقول لا إله إلا الله أقبا ما مشي كوي با بحضرة الميت a halarar wato a inda mamaci yake a kwance wa tasmi'aha iyyahu da kuma jiyar da wannan kalmar gare shi ba shi ake nufi da talqini ba domin za ga malaman tajwidi suna cewa akwai mulakki shine wanda yake lakkana wa yaro ya zauna a gabansa gashi gashi yana faɗa yana kallon bakinsa yayin da ya zo an rauma awil ishmam yana nuna maka baki ya ce faɗa haka ya faɗa ya faɗa shine mulakki ne lakkana wa mutane karatu shi za ka ce wanda zai koya wa mutane karatu to talqini zai in kana so a iya in za ka koyar da alkur'ani to kai musu talqini to sai yace bal huwa wato amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al-ba'd bal huwa amruhu bar wannan zance wato amruhu bi an yaqulaha umarta sabi da cewa ya fada cewa za ka yi ni la ilaha illallah haka za ka ga wanda yake kwalce bawa Allah wani ni la ilaha qul la ilaha illallah بأن يقولها لما وفي خلافا لما يظن البعض سابان abin da wasu suke tsammani dan wasu da ta haka ake cewa sai ka koma gefe ke tai in yaje ya dauka a kai zaka ce wani ce ne la ilaha illallah qul la ilaha illallah faɗi wannan kalma wa dalilu hadithu anas mala albani ce sai da dalili ba wai da ka haka faɗa wai ne saboda hadithu anas amma radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aada rajulan min al-ansar annabi alaihi salatu wasallam ya tafi kai da wani mara lafiya daga cikin mutanen madina fa qala ya khal sai ya khal ya kai kawu shine dan uwan mahaifiya ko kuwa kokari qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah fa qala bi ta khalun am ab yace khalle babba ne wato kawu ne ko babba wannan yaren fulani ne ba huje ba shi da wani shi da kanin uwa da kanin uba gaba ɗaya kawai ba bai yake mu ba ba wani amma fulani sun ware ta ce babba ko babba sannan kuma a ce kawu to sai ce wato fakala zai ce bal khal bar wannan magana khal ne kawu ne faƙala zai ce fa khairun li an aqula la ilaha illallah ka duba da kyau abu duba da kyau akwai wani malami da taɓa biya biya da fa khayyara li eh wani malami ya ce abin da yake daidai shine fa khairun li an aqula la ilaha illallah to fa khayyara li ya zaka fassara shi kenan wato fa khairun li an aqula la ilaha illallah wato alheri ne a gare ni in ce tun da kaga alamar tambaya shi ita za ta nuna ba cewa ba makayyara li bane ko don kago ne taswidi take yin makayyara li ne kawai ba wannan san question ba fa khairul li ana qula la ilaha illa allah alheri ya gare ni faɗi wannan kalmar ta la ilaha illa allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi yace kwarai kuwa in ka faɗi wannan kalmar za ta zama ma dai duniya da lahira rajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar a musnad nata wato a mujalladi ko hadisi mai lamba ta 152,253,268 bi isnadi sahihin ala sharri muslim wa qala husayn al-ju'fi husayn al-ju'fi yace da khaddu ala al-a'mash yace na shiga gurin a'mash sulaiman bin mihran kenan yace na shiga gurin sa ana wa za'idatu ni da za'ida fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu ranar da waye rasu Ahmad Sulaiman bin Mihran yawa yace wal baitu mumtali'un min ar-rijal gidan ya cike da maza saboda dalibai saboda malami ne Ahmad babban malami ne karanta tarihi a cikin sifatin sahwa ko jaru alamin nubala kaji malamin hadisi malam to sai ce wato yace um idda kana shaykhun ana haka ce ga wanda dije ya shigo fa kana dije subhanallah kaga exclamation mark kuma ya za ana to wato abun mamaki tarawna rajula wato tarawna rajula wa ma huwa bihi yace kuna ganin bawon Allah na irin halin da yake ciki amma walaysa minkum amma a rasa ahadun yulaqinuhu a rasa ɗaya daga cikin ku da zai mata ilimi kuna kallon halin da bawan Allah ne yake ciki amma a rasa wanda zai zo ya lankana masa la ilaha illallah fa qala al-amash hakaza sai amash ai fa fa'ala fa fa'ala domin fa qala tana zuwa da ma'anar fa'ala sai wato amash ya aikata da hannunsa fa ashara bis sababa sai ya nuni da hannunsa wa haraka shafatai ya motsa lafansa abin nufi wannan kalmar da ya faɗa sai ya ɗauka har yanzu ya nauyi amma zai je faɗi ta yana nuna da hannunsa cewa la ilaha illallah kuma ya motsa da harshensa ya bari wannan kalmar wane mutum rawahu abdullahi bin ahmad bi kitabi abihi al-ilal wa ma'rifati rijal abdullahi da gidan imamu ahmad shi ya kawo a cikin littafin mahaifinsa al-ilal wa ma'rifati rijal littafi ne da yi da kan wato rijalul hadith yayi ja'ila wa ma'rifatu rijal to sai ce a bisanadi sahihin da sanadi ingantacce matsala ta sha biyar wa amma qira'atu surata yasin amma karanta surata yasin inda hu akan mamaci lokacin da mutum ya zo gargara wa tawjihi ila wal qibla da fuskantar da shi ya kalli gabar ko al qibla falan yasiha fihi hadithun yace ba hadisi ko daya da yin gadda cewa in mutum ya zo mutuwa a karanta bar surati ya zan ka karanta mukarul hadith ɗinka da sauran da da bai za ga an kawo ko ya kawo ikra'u alamu ta ku surati ya tin alamu ta ku a harfin a harfin hamza in ka je za ka gani to sai ce um bal kariya sa'id bin al-musayyib wa dai mutum yace bar wannan nan ce sa'id bin al-musayyib ya ce makaruhi an kyamata haka kuma kowa ya san yaran magabata suka ce makaruhi ba a san haka abu ne wanda yake kyama dai ne sai a cikin littafin mu na biyu a asiya a gawai ji ka ce mana asirin mutakaddimi ne ko kaje karanta tarihin da asiru alamin nubala kaga bawon Allah sirkin Abu Hurairah ne sirkin Abu Hurairah ne sai da bin musayyib bin Huzn sai da yake kara 40 sir bi ta ofani ka gwasambara halama sir dan shi a biyar alamin na wala cewa ko wasu dulgaba ko da isaba cewa suka yi bai taba ganin kewa wani ba abin da ake nufi da wannan bai taba ganin kewa wani ba imamu zahabi ya ce shine ba a taba sa shi a baya ba kaga ya ga kewa wani ai shi ne wato tsaya a sau na biyu ko na uku ai zai rika to bai taba ba shekara arba'in sir akwai ruwayar da ta nuna ma cewa kullum akwai lokaci da ya dauka mai tsawo idan yayi alwala azwa sai sai ke yayi farai kuwa da ilimin musayyib ke sannan mutum ne wanda yake mai bautar Allah madaukakin sarki kwarai da gaske yana da yawan bauta ga Allah madaukakin sarki to shi ne da ilimin musayyib yana da abubuwa da ban kai sosai dangane da abubuwansa to yace wato bal kariya ta ilmi al mutayyib tawjihu ilaiha ta ilmi al mutayyib yace makruhi ne a fuskantar da mutum zuwa ga al qibla wa qala har yana cewa alaysa al mayyit mura'an musliman a shi wanda zai mutun nan ba musulmi bane ai da ba ja al qibla yake kallo sai kun wani juyar da shi a cikin kawari ne idan aka ji aka juyar da mutum aka sa kudu ya kalli kudu ko ya kalli arewa ko ya kalli yamma to wajibi ne a haƙƙi shi a gyara shi amma wajen mutuwa ba wanda yake ba sai dai idan za a yi wa mutum sallah amma dan zai mutu a teori an biyo da shi alƙibla ba malamin kirki da ya faɗi wannan muku yaran wani malamin mu ya malamin kirki to saboda haka wannan shine wa an zura'ata bin abdurrahman annahu shahida sa'id bin musayyib fi maradihi to Zura ibn Abdurrahman ya halarci lokacin da Sa'id ibn Musayyib yake karashin lafiyarsa wa indahu Abu Salama bin Abdurrahman a wajen akwai Abu Salama da Abdurrahman bin Auf da Abu da Zura bin Abdurrahman da Abu Salama din da dukkan ƴaƴan Abdurrahman da Auf tabi'ai ne manya baka shi ala Sa'id ko fa gushi ala Sa'id sai sa'id bin musayyib aka tuma da shi sai tuma kafin ya rasu zafin zazzabi ya tsaya tuma fa amara abu salama da an yuhawila firashahu ila al-kaaba sai daga cikin yayin abdurrahman bin auf sai ya juyar da shimfiɗa sa'id ibn al-husayn ta kalla al-qibla ta kalli ka'aba fa afaka ana wanne yanayin sai sa'id ibn al-husayn sai ya farka ya farfado fa gane sai yake hawaltin firashi yake yi yadda aka yi kun juyar da shimfiɗa ta ba haka nake a kwanta ba fa kali sai suka ce na'am yace kwarai kuwa fa nazara ila abi salama fa qala sai jiya ya kalli abu salama ɗan abdurrahman ɗan aukin sai yake ya ce a rahu ina ganin da yake ka da sanin ka haka aka yi min wannan abu da sanin ka ina ganin da sanin ka aka yi alamar tambaya fa kana sai yace ana amarto abu salama ibnu abdurrahman bin auf yace ni na umarce sa ba ni nake ji fa amar sa'id an yu'ada firashahu sa'id bin musayyib yace ku jiyo mun da fada kun ji duba ba za a wasa da kamar sai na umar ne ba za a wasa da abin da ya shafa akida ku biyo min da jin duk wani abu da za a kasan bi ko wani abu da ba shi da azali kawai ba ta yin zama ruwan zuri sai ku biyo min da jin fada an gaya ma juya a kalli gabas yake da yin yake nuna an cika da imani ba shi bane a karanta hu ibn abi shayba ilmu musannaf ibn abi shayba ya fitar a musannaf nasa musannaf guda biyu ne akwai na Abdulrazak akwai na Ibn Abi Shayba ko shi wannan wannan mai alhaki ne shi da dubu talatin ba amma na Abu Abdulrazak al-Sanani dubu saba'in da biyar ne bi sanadin sahihin an zura da sanadi ingantacce daga zura wala ba ta bi an yi hazura al-muslima wa fatal kafir matsala ta sha da aka ce babu laifi musulmi ya halatti wato wato wurin da kafiri zai mutu ba ta aka yi a ya je binne shi ba wannan aka yi magana ba ya halarci lokacin da kafiri yake gargara kafin ya mutu babu ne zai musulmi da shi li ya'rida haka za ka ce in ka ce li ya'rida daga arada da arada ne da arada sune kalmomin guda biyu saboda haka arada bujirowar gida arada kuma ya kau da kai ga idan wanda hadisin wa yuridu hada wa yuridu hada hadisin bukhari ko wa khairuhum alladhi yabdu bis salam to saboda haka wato liya arida al-islam alayhi dan ya bujiro da musulunci ya halatta kafiri a bujirar da musulunci in ka zo a karatu irin wannan kawai yawon da kake wa mata sai ka wuce raja an yuslima saboda ne kana fatan ya musulunta ya halatta kafiri kafin ya zo abin da ran ya zo wuya ko walai zai tawaddu alladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadarahu al-amru hadarahu al-maut qala inni kuntu lan hadara ahadukum al-maut wal ladina yamutuna ne ko qawm kuffar idan abu ya to sai ce raja ya hadisi Anas radiyallahu anhu qala saboda hadisin Anas da yake Allah ya kara masa ya dace kana gulamun yahudi wani wato yaro wanda yake ba yahudi ya kasance ya khadumu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa annabi hidima fa mariba sai rage lafiya ta kama fa ta'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu sai annabi alaihi wasallam ya yi masa dan ya gaide annabi yana zuwa kafiri ne babban yahudi kaga wannan shi yake nuna wa annabi yana da tawazu kai ya sauno almajirin ka ya rashin lafiya ka je ka duba ni almajirin ka wanda yake ma aiki a gida musulmi dan uwanka sau nawa wani ba ruwansa kwata kwata ba abin ba ruwansa wanda gana ma ya yi man magani wata ila ma tuhumar sa zai kwana zai zai zo aiki ba kawai shine kawai ko ai haka ba haka ake yi a wasu wuraren private organization ba za ga mutum bai da lafiya ba wai da lafiya ta ake yau kawai tunani ake yau bai zo ba za a yi doktin kuɗin da bai zo ba ba ruwan to sai yake annaba alayhi salatu wa salam sai ne fa qa'ada inda ra'aji sai zauna kusa da kan yara fa qala lahu aslim annabi yace dake to dan saurayi ka musulunta fa nazara ila abihi wa huwa indahu saurayin ne biyo kalle su babansa domin babansa na gurin fa kana lahu sai baban ya ce da shi a dai abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace kai wa baban tsatin biyayya yi masa biyayya bi shi in ji baban Allah ya yi kan ne mai rabo uban bai da rabo fa aslama kawai zai musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sai annabi alaihi salatu wasallam ya fita yana cewa alhamdulillahi alladhi akadahu minan nar godiya ta tabbata ga ubangijin da ya kubutar da yaron nan ya kubutar da shi daga wuta falan ma mata yayin da wannan saurayin ya rasu bai wuri kala ji annabi ya ce sallu ala sahibi ku je ku yi wa dan uwan ku sallah har ya zama dan uwa li anna al-islam yajibu ma qablahu domin musulunci yana goge duk wani tabargaza da kafirci da aka yi kafin a shiga musulunci shi za annabi ya ce irin su ne wanda za su zo da lada liki biyu ladan wato annabin su da suka bi ya a taura da yabi da kuma ladan musulunci haka in kirista ne wanda ya kiristanci lafiyayye in ya musulunta lada liki biyu za a bari أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد mala yace a mujalladi na uku hadisi mai lambobi na wa'annan 175 227 260 280 wa ziyarar da lahu fi riwaya hikimar ba kawo wannan shine wai abin da ya kawo ka koma ka leka ka ga cewa hakan ne ko ba haka bane karatu ne reference kuma duka hakan da jama'a albani suke duka shi haka yake karatun da babi na uku ma alal hadiri na ba da mauti abin da yake wanda suke gurin bayan ya mutu wanda suke halarta a gurin bayan ya mutu ne a kansu matsala ta sha bakwai fa idza qaza wa aslama ruha idan ya kisa shine kaza shi za kalmar nan ta hadisi da ake cewa wa ma fatakum faqdu ko fa atimmu ne kaza rabuwa ko to kaga amma nan ai tukawa aka ce shi za da atimu da faqadu gaba ɗaya ma'anar su ce idan mutum ya rasa raka'a ɗaya ko raka'a biyu a sallar azhar ko sallar isha'i je zai samu raka'a ta uku da ta hudu to kawai ya dauka shi ta farko da ta biyu ce a gurin sa domin hadisan da suka zo sun karfafa maganganun da aka yi akan cewa wato ya cika din sun fi karfi da ya zo kawai ɗauka zai azar kaza a sallar isha'i ai an yi magarba raka ta farko da ta biyu fatiha da sura duk a bayyane sai zo ya samu ta uku da ta hudu idan ya zo abin da zai ɗauka zai shi ma kawai ta ɗaya da ta biyu nan ta uku da ta hudu zai samu ba ruwansa da yanayin da ya samu liman da ya karatu a bayyana ba to shi ma kawai a gurinsa a bayyana take in ya tashi ta uku bai zai fatiha zalla kuma a koyi ta hudu ma fatiha zalla a koyi idan ya kalli sallah gaba ɗaya ne kallon sa zai ce gaba ɗayan sa ba ta haye kuma duk a koyi ko ba haka bane kuma haka sallah take shine yidi maganganu uku da aka yi gaba ɗaya wannan tafi kowace nasi tafi kowace wato dalili kai mai ƙarfi to wannan shi ne to sai ce fai za ka za wa aslama ruha idan ya cika sannan kuma wato ga can ba kan gaba ɗaya da ke cewa fa idza qadaytum as-salata fa idza qudiyat as-salatu duk wannan kalmomin gaba ɗaya alqur'ani ka dai wuzu ka auna ka gani to fa alayhi ma'iddatu ashiya wanda suke gurin bayan ya cika ga abubuwan da ake nema a gurin su na farko a da ba an yi gumi zuwa ainihi ta rinse ma idanu idan mutum ya cika a gaban ka to abin da ake nema a gaban ka ka rinse idanunsa shine ka rufe idan da ka in dai a lokacin ya mutu kana dora hannu ka shafa zai rubu amma ka bari ya dau lokaci sai ka shafa ruwa dan sai riki haka idan ya tsaya kana mai da shi yana dawowa domin ya kame a haka za mu ji dalili kuma daga hadisin annabi alaihi salatu wasallam wa yad'u lahu aidan abu na biyu sai ya mar addu'a li hadithu ummi salama radiyallahu anha qalat ana ummu salama ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama lokacin da abi salama ya bar duniya ta ce annabi ya shigo wa qad shaqqa basaruhu idanun an wato abu salama sun kafi shine shaqqa sun kafi fa azmabahu sai annabi alaihi salatu wasallam sai rinse ma idanun sun makala ta ne ce inna ruha hakika shi rai idan qubiba idan aka cire shi tabi'u al-basar to idanu ne yake bin sa fa gajjalatu min ahli daga cikin ƴaƴan Abu Talaba biyu suka yi rai suka yi kuka domin kaga banda banda Umar bin Abi Talaba domin lokacin shi shekarar da nawa ba shekarar da shekarar da biyu dan da annabi ya duniya Umar ibn Abi Talaba shekarar da tara gaba daya wanda ya kawo hadisin sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yamika Zainab ce mai mai wayo wanda annabi ya mata addu'a ya tuba a fuskarta har ta shekara 70 fuskarta ta ƴan mata kamar budurwa haka Zainabu take in ka kalle ta kamar budurwa ta tuba amma fuskarta bata mode ba fane mutum to saboda haka sai ce um fadajjala su min ahli biyo su daga cikin iyalansa suka yi kuka suka yi kara raki fakara sai annabi yace la tad'u ala anfusikum wane mutum kada ku yi wa kayu kawunan ku bakar addu'a domin mun kyafa da wannan mutum yace odo oli to yana da yi mun kyakkyawar addu'a udu alayya bakake mutum yanzu yace ai da auto alayka wallahi kace jazakumullahu khairan ha yayi ba bakar addu'a kenan shine da auto alayka amma da auto laka to yayi ma kyakkyawar addu'a kenan shi ne abin da ake cewa ka kiyaye malamai wani da u alaika wa ainul la tanamu yana nan kaji ka su ji ya ne bane ne ma sai wannan dare ya da u alaika ba laka ba in in laka ne to addu'a yake dai Allah ya taimake kai ba ya sa ka jarabawa kai kaza kai kaza shine to sai yake la tad'u ala anfusikum kada ku yi wa kawunan ku wata bakar addu'a illa bi khairin ba ta alheri ba domin kana cewa kamar yadda muka faɗa a baya da mutum ya ce na shiga uku na lalace sai malaiku ce amu fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun domin malaiku suna cewa amin dangane da abin da kuke faɗa sun makala sannan yace Allahumma ighfir li abi salama Allahu akbar ya Allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daga darajarsa cikin almahadiyyin shiryayyu wakhlufu fi aqibihi Allah ka mai mata a cikin gabayansa aqibihi shine danginsa a baya fil gabi ne ga wanda suka rage to Allah ka ba wa wani wato damar daukan nauyin gidan shine wakhlufu fi aqibihi bil gabi wannan kalmar tana da muhimmanci annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ya sa gidansa ya dore kenan wato a samu wani wanda zai dau nauyin gidan ya dore da abubuwan da ya dauko na alkhairi asirihi bayan da gidan zilgadi ne cikin waɗanda suka rage illa ma'atahu kanat ko qaddara ko saboda kanat min alqabili ne tana cikin waɗanda suka rage waɗanda aka halakar kenan to gadiri da su ne wanda suka raguwa waghfir lana annabi ya ce mu ma Allah ka gafarta mana wala hu da shi ya rabbal alamin ya ubangijin talibai domin ladabin addu'a za ka yi shine ka fara yau kanka ta ga annabi Ibrahim da ya zo haka ya fada annabi Nuhu ma da ya zo rabbi rabbana fil lana wa liwalidina ko rabbi fil li wa liwalidayya ko wanne ka fara yau kanka addu'a sannan kai wa iyaye to amma dai yi wa iyaye addu'a wannan kun ga yi imam shafi ya ce in ba ka yi sama da biyar ba ka cikin mutanen kin aka ce mene dalili ya ce dalili shi ne saboda Allah ya gwaba ibn abbas ma ya faɗi wannan kalmar cewa abubuwa guda uku Allah ya rawar su ba Allah ya ce a qimu salata ya ce wa atu zakata ya ce duk inda tsaro a qur'ani cikin biyu ne tare da tafiya dan har yana cewa mun biya rukuwa bayan sati biyu da ya wuce ya zo sau ɗari da tamanin da wani abu aqimu salata wa atu zakata yan biyu a tarihi sannan kuma yace duk inda Allah madaukakin sarki yace adiyahu Allah zai ce wa adiyahu rasula sannan kuma in ya kawo bauta tasa alif kulli zai ce wali walidayka wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yake to tunda haƙoƙin Allah kullum ana gai da Allah sau biyar fikihun imamu imamu jami'i ne ke zan fito muku ne yadda tunda ana gai da Allah sau biyar kullum yace to kai ma alal akalli ka gaida iyayenka kai wa iyayenka addu'a sau biyar domin daga haƙƙin Allah zai zako ya kawo na iyaye yace idan kana yi zauriyar to ba yabo ba fallasa ba ka cikin mutanen kirki ba ka cikin mutanen banza ko da ba su mutu ba ai min hukumin kenan ba sai iyaye sun mutu ake mutu yanzu ka ce Allahumma fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani sabira ko duk suna da tsayi to addu'a kake musu cewa Allah ya sa su cika da imani to me wannan kuma ɗaya ya mutu ɗaya na nan duk biyun kai mutu wannan ya yi in ka sa shi ya zama layin da shi sai ga kullum ba ka mantawa yadda ba ka manta three square meals ɗinka to shi ba ka sa shi a ranka cewa ba ka manta shi sai ga kullum mahaifinka kamar yadda hadisi ya zo a adabul mufrad ko mahaifiya kana yin addu'a sai a yalwata haka hadisi ingantacce a adabul mufrad sai a yalwata kabarin mahaifi ko mahaifiya sai ta ya ubangiji min ailala la hadha nur wannan hasken kuma daga ina sai ɗanka wani sai farin ciki ya kama waye a nan ne ba a nan ne a ban kabari wato mahaifi yake gane waye kusan sa yaya wataƙila babu kana ci wanda ba a shaba ba su san da kai na rayu amma wallahi yanzu zai gane a cewa ne ya fi kauna ta domin ka fi bai ka fi filin din sa abincin mamaki shine ne addu'a kai wa da shinkafa ya kaci da alala da abin da shi kuma nasa addu'a kada yi mar addu'a yana samun annashuwa wannan kuma yana da muhimmanci gaskiya sosai kuwa to sai yace a walahu ya rabbal wafsah lahu fi qabri Allah ka yalwata masa kabarinsa wa nawul lahu fi kaji ko abin da ake nema kenan da ba kabarin yayi yalwa sannan a samu haske wa nawul lahu fi kuma Allah ka haskaka masa kabarin karajahu muslim wa ahmad wal bayhaqi wa ghairihi a cikin wannan hadisan masu lambobi ja an yi gaɗuhu bi saube a lullube shi da wani tufafi ya suru jami'a ba ne wanda zai lullube gaba ɗaya jikin da an gada ba a ɗauko bargujen ma da za ki amfani da ko aka ce je mara hausa malaman mu da zoro wannan zanin da ake rufe mu mace ba na kafanin ba sai a rufe shi da shi amma banda in ji a yadda in ji a ji a je kawai aje wani da za a rubuce shi da talabai ga yawo ne ko alamu kaza ko kullu na da zai ga gaba ɗaya ba shi wannan ba wanda ya saka na ga zuwa ga kuma wasu yanzu sun fara da sha'awa cewa wai za ka haɗa ko shi gaba ɗaya rubuce shi da zuwa da yasin gaba ɗaya jikin bargon an lullube mamaci da shi ba shi ai iya ne suka ke kiro shi su suke musamman na Iran da namu na bakaki na Najeriya su ma suna yi yawa to sai dai um bi hadisi Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya annabi alaihi salatu wasallam lokacin da yayi wafati su jiya bi gurdin an lullube shi bi gurdin da wani mayafi shi baratin wanda yake ibara sakakke shine ibara kuma dan yaman kamar yadda za a kalli yaji a ce dan kulluwa shine ibara din dan yaman ne sakakke har yana da wani rodo rodo kadan kadan a jikin sa na jaje jaje to shi aka lulluɓe shi kaga yanzu ba ce sai ka nemo wannan ba bargon ko bargon da yake kwanciya ne sai a rufe shi da shi kafin a zuwa ne a haɗa shi rajahu shaykhani fi sahihayhima wal bayhaqi wa ghayrihim da wa hadha fi ghairi man mata muhriman ba ne mutum ma da yake amma ba wannan abin da muka faɗa bai shafi wanda ya rasu alhali yayi ihrami da aikin hajji ba alhali yayi ihrami da aikin hajji lokacin ya riga ya sa yayi talbiya da bai kallahu malabai ya je bikati yayi wankan da ya shiga ya fara aikin hajji to ban da shi fa amma al-muhrimu wanda yake ya harama da aikin hajji fa innahu la yughadda ra'atu ba za a lullube kansa ba wa wajhuhu da kuma fuskarsa shi ba a kullun da wayannan ba kai ba fuska iya wuya ake tsayawa li hadith ibn abbas kala bainama rajulun waqifun bi arafa saboda Allah da abbas yace wata rana wani bawan Allah yana tsaye a wato arfa gurin da za a yi arfa yana tsaye idu wa ka'an rahilati kawai sai ya faɗo daga kan taguwarsa abin hawansa wa waqatatu sai ta taka da wuya ita wannan taguwar ta aw qala fa aqa'atu ta take shi ita wannan taguwar faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kafin mu wuce yana nuna ya halatta a ke mutum ya tsaya wato a arfa a kan abun hawa domin ga shi a kan abun hawa yake faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam ibtiluhu bima'in wa sidr annabi yake ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya in babu ganyen magarya a samu ne a samu sabulu wa kafinuhu bi thawbayni ku yi mata gabani da tufafi guda biyu shine al-izaru wal lufafa ko ko kuma al-lufafai wa fi riwayati fi saubaini wata riwaya annabi yace da wannan tufafin na jikin sa domin da ba biyu ne a jikin sa lakabarin ne a jikin sa da wuyan sa da wanda ya lullubo da kuma wanda ya daura ga jikin sa da kuma wanda ya zani guda biyu ne haka mahajjata ke da wala tuhannidu kar ku sa masa rari don wanda yake aikin haji ai baya za ta rari ko sai dai wanda ya sa kafin ya yi ya haraba da aikin haji wala tuqayyi wa bi riwayatin wala tuqayyi hu daga asibu tararan ne wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe kansa shine al-khimar khimar ko wal yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna wala wajahu ko fuskarta fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulqiyan domin za a tashi shi ranar alkiyama yana labbaik allahumma labbaik da ka ga mutum yana wannan kalma ranar alkiyama da yake nuna ma cewa wannan ya rabota domin haka Allah ya faɗa kowa da zubar da zai zo ranar alkiyama da kiran sallah ne tashi wato adwalun nasi a alaƙar ko shi ne sufar su fi masu da an hango su za a gane wancan kiran sallah yi wanda yake bibita wata matar akan wata ba saboda hanyar zalunci shi kuma ta yaya za a gane shi faralai paralysis da ya daji za a gani rabin jikinsa a shanye ba sai an gaya wa mutane ita ce alamarsa kowa na hango su in an samu dama ke da zuwa da kuma kaza eh Sheikh Usman da godi yace kullu murid wato kullu murid minu yawma idan ta anin ya guri yake ba dan wannan ba da an kallo to din inda aka hango wani da janyen ya rabu jiki to an san cewa wannan ya bibi da Mrs. D akan Mrs. D mai ɗakin gabas akan mai ɗakin yamma idan ku yi wannan to ko shakka babu zai gabu da Allah wallahi da wannan alama zai kai wasu kuma za a gansu sun zo mi suna ta farfadiya ne ne gozu riba riba suke ci farfadiya za su rike idan suka farfadiya suka farfado su kuma yi su fayi su aiki kenan saboda suna cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu shaytanu min al yadda ka san wanda aljanu ya fike guri ke miki haka zai rike akwai alamomi a jewa ko hadisai sun zo aya ta zo musamman hadisai sun ba da alamomin Allah ya kiyaye masu ne yawwa to ga ba za su fuska ko inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu' kasuwa ba ta cikin fuska za su zo me wannan masu zalla kullum suna zalla kuma suna alwala cikin kyauta ta Allah ya sa wa cikin to shi ne fitilar su za su zo kawai yadda ka san akawai doki baki kirin mai farin fuska da farin kafa da wato da gwiwa na'am to sai ma ne ya ci gaba da cewa ina ne gurin أخرجه الشيخان من نفو في زياء بواء أبو نعيم في المستخرج kagani wato sai ce ma shafi na 139 zuwa na 140 da imam al-bayhaqi shi kuma mujalladi na uku shi ma gashi ya baka lamba wala ta ziyara ta inda al-bukhari amma karin bai zo ga imam al-bukhari ba ha an yu'addilu bi tadhihi ta a gaggauta haɗa sirra shi ne tajhid za ka ji ana cewa wani abu mu'unatu tajhid mu'unatu tajhid shi ne abin da za a kashe don sirra mamaci a cikin abubuwan da ake wa mamaci da hannu min ba bi wasiyatin yusibi ha wa dai wannan abubuwa biyu za a taba na dukiya banda shi akwai munatin talihi shine idan idan wanda za ya kan kawari sai an biya a cikin dukiyar da za a dauka da kabari idan babu na sadaka a cikin dukiyar da za a dauka kaidi da za a yi idan babu fetur da za a zuwa cikin dukiyar shi ne munatin talihi abu na uku kenan to sai dai talihi an yi ajiyu bi talihi a gaggauta kin sai wa ikhrajihi da fitar da shi idza bana mautu idan an tabbatar da mutuwarsa eh ya kamata a bincika a gane cewa ya rasu din kokuwa kar a je da ragowar rayuwarsa a yi ne kaga kama abu musa al'ajari in na da na karanta tarihin zan na duba sai ce wallahi da a najeriya ne wallahi da tuna mun ne saboda su man da ya rike ƴaƴansu suka bibiya za ka yayi suma kamar wannan bawa Allah ma da muka biya irin dogon suma sa abai za ka kafin su rasu da yawan su sun rika wannan suma inda a nan ne su kawai shi ke za a ce ya rasu sai a bibiya wani yake gaya mana yake hatta ɗan shugaban ƙasa lokacin da ya wannan rashin lafiyar sai da ya ba da alamar mutuwa don sai da kafarsa gaba ɗaya ta bushe ta bushe bayan ta bushe kuma wannan na'urar da aka samar a kan zuciyarsa sai da ta nuna rai wallahi ana ta wani tunani ana ta turanci kuma sai ta dawo ta nuna girin gaba ɗaya ta dawo ta nuna wannan wanda zuwa gurin sa ana zuwa da kawai ka mutu so da haka wannan sai an tabbatar iyayen mu ba suna ganewa Allah iyaye suna ganewa idan mutum ya an tabbatar ya mutu za ga akwai abubuwan da suke bibiya a tabbatar su wani yaro domin wani da fili ya ce mana da yawa fa mutanen mu a kabari suke ƙara ba Allah ya jauta to saboda haka sai yake to wa ikhrajihi idza bana mautu li hadith abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an asri'u bil janaza hadithin nan mun yi ya zo da duka biyu asri'u bil janazati asri'u bil janazati me bambanci sunna ya ba bil janazati me yake nufi ku yi gaggawar kai ne mamaci asri'u bil janazati ku yi gaggawar ne eh doro kace ji aran ma asri'u bil janazati ya sala wanda har muka cewa al-kasr bil kasri wal raf'u bil raf'i ku gaggawa ajiye ji kuma masa sallah jinaza kasar da aka yi ana nufin ajiye ji a kasa a yi masa sallah ku yi gaggawar yi masa sallah janaza kuma ku yi gaggawar kai ji to shi ne duk inda ya zo yana zuwa da lugar biyu a hadisi yawa to sai ce alhadis wata ya ci tamami bil fasl zai zo a cikakken sa a fasali na 47 wa fil babi hadithani to a babun akwai hadisai guda biyu yace wato usari'u min hada yace zan wato zan ta aita ne ko fito da abubuwan da suke fi akan wannan walakin lahu ma da'ifani sai dai hadisan guda biyu ko sauran da za mu kawo to ba su inganta wani zalika a rabina aro ba saboda haka ne muka kauda kai gaban su ba amma wannan karara tarihin karara ya inganta amma na hadisul awwal amma duk da haka mana albani yace bara mu koro masu dan ka san su wanda ba su inganta ba fa huwa ali bin umar marfu'an ya zo daga abdullahi dan umar marfu'an na ji hadisi marfu'i ba yana nufin ya inganta ba wa ma udiba lin nabi marfu'u وما لتابع هو المقطوع ولفظه إذا مات أحدكم لفظ يدي يجي أنت إذا أنت يوم في رسول فلا تحدثه كلا قطري وأكل عوده إلى قبل كي قدى وكيف كبرنك وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة أتاموني يديني كان في كرنك فرقا سورة الفاتحة بفاتحة البقرة فرق سورة واتو بقرة شيني زوا مفلحون أتاموني كانت ألف لام زوا واتو أولئك هم المفلحون وإن رسلي بخاتمتها sai kuma da yaje kamar kuma ya karanta a wannan rasulu shi ne wani yake wannan hadisi ba bai inganta ba yau wa kawai ne je je ban kaba kabari ba yana yi yace anan annabiya yau wai ce bai inganta ba yace da sun inganta zai faɗa a nan gaba da wannan sun fito da abu fili wajen gaggauta kai mamaci amma ba su inganta ba a kare da wadda barani bin nu'alim kabir hadisi mai lamba ta wannan wal khallal lil qira'ati inda al qubur shi ma haka sannan beji na wannan min dari ya ibn abdullah az-zahab al-babulisi ibn az-zahab al-babulisi kisa saboda kaga ai kamar kai ne yanzu ka zo biya a ce misali wani wani kar a tabi balarabi in kai rubutu ka sa da a zama ba zai iya biya ba sai kai ba watanni kisa shi ma da yanzu tunda suna ne zai mana watanni al-babulisi yawa tunda ba mu san waye ba sana ayyub ibn luhay al-halbi az-zuhri maula ali sa'ad ibn abi waqas kaga wannan ba Allah ne ta so tunojiya imamu zuhri lokacin da muke biya dubu wanda muka ce ya je ilimin na na aisha wato gaba ɗaya mutum uku in kana neman ilimin na na aisha ka nemi mutum uku imamu zuhri ne wannan magana yace na farko yace shi urwa ibn zubayr urwa ibn Zubayr sannan na biyu shine Amratu binti Abdurrahman na uku Masruk yace in kana neman ilimin na Aisha ka samu wayannan to za a juye ma shi an muka ce wayancan guda biyu da ya ne a gurin ta Urwa ibn Zubayr dan Asma'u ne jikan sai na Abu Bakar Asma'u kuma ya yace shi Amratu kuma yar Abdurrahman ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke da Nana Aisha Nana Asma'u ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba uwa ɗaya suke da asma'u ita da muhammad shi ne suke ne kuwa ɗaya uba ɗaya to saboda haka sai ce maula ali sa'ad ibn abi waqas bararran bawan sa'ad ibn abi waqas ali ibn samitu ala ibn abi rabah al-makki wale mutum yana cikin fuka a saba ko eh ada wanda muka ce shi ma mun faɗi dan darjama sa baya cewa mutum ne wanda a Najeriya ne barabe amma kuma karatu Abdullahi da Umar da dan Abbas za ka je gurin su daukan karatu kace daga in kace daga daga daga Makka kake rinje ina a dawo ko ma dan ka je ba ka karatu gashi kuma tabi'i na'am to shine yake cewa kare yake samitu bin Umar qala fa zakaru yace naji Abdullahi da Umar ya faɗa ya ya ambata haka قلت زي نجي وهذا سند ضعيف جدا daga shi sai maudu'i yace sanadi ne wanda yake za'ifun jiddan jiddan wato raunin da ya kai matuƙa ya kai matuƙa raunin da haka shine za'ifun jiddan wa lahu illa tani malik yana da illa guda biyu al'ula ta farko albabu lati za'ifun kama qala al-hafiz fi at-taqrib yace shi babu lidi din nan garibi ne kamar yadda Habib Ibn Hajar ya faɗa cikin wato taqribut tahzib sannan a saniya na biyu Shaykhu Ayyub Ibn Luhay malamin da shi babu lidi din Ayyub Ibn Luhay shi kansa fa innahu ashaddu da'afan minhu ya babu babu lidi din rauni gwara gwara ma babu lidi din inda shi ne za a ce gharibun kawai ذهبه أبو هاشم وغيره وقال العزي متروك كيما العزي جوا إمام متروكي وقال أبو زرع منكر الحديث أبو زرع يدعي يعني منكر الحديث بما أكرب الحديث ذا irin mutanen ne da in suka yi magana kawai ka shafa wa kanka ruwa shi kenan kawai ta ce wani ne ka da Allah shi kenan wai wani ne ba to shi kenan kawai akwai irin su وذاك له الحافظ في اللسان لسان واللسان ميزان العيد له حديثا آخر سيدي واتو يا كورو وني إمام الحافظ ابن حجر إمام الزهدي يا كورو أشياء اللسان لسان العيد له hadisan aka wani hadisin daban zahirar nakara wato wato karara na fito da cewa munkar ne kamar yadda wancan malamin ya faɗa cewa munkar hadisi ne kamar yadda Abu Zur'a ya faɗa yace ya fito da abun min tariqi Yahya ibn Abdullah daga hanyar Yahya ibn Abdullah hadathana Ayyub an Mujahid an ibn Umar marfu'an yace ya fito ta wannan isnadin ya fito da nakara karara sai yake wa yahya da'ibun a wannan isnadin da aka kawo ma yake to yahya da'ibi ne lakinnahu la yuhdila wa la yahtamilu hada sai dai ba wannan din baya ihtimali zaka ce ihtimali shi abin da zai iya daukan wannan ya dau wannan ko kuma baya daukan wannan kwata kwata malamai ba da ihtimali da wannan hadisin fa idza arafta hada fal ajabu min al hadith haythu qala fil fath yace idan ka san haka kuwa yace abin mamaki daga Hafiz ibn Hajar da yake faɗa a Fatawul Bari mujalladi na uku fi hadisi Tabarani a hadisin tabarani hada kuma wannan hadisin da yake cewa isnadu wa hasan abun ba abun mamaki abun nufi a nan shine ibnu hajar da kansa a fatawul bari a wancan al-lisan yake cewa wannan mutumin maturuki ne kuma munkarul hadisi kun fahimta da kyau ko amma abun mamaki da ya zo kuma cikin fatawul bari sai ga yana cewa hada isnadul hasan kun gane kuwa shine ake cewa ne kulli jawadin khabwa bal khabwa kullum muridin fihi ma yuzmani dan adam tare yake ga goma ba wannan kuskure ne na ibnu hajar da ya kawo a cikin littafin sa saboda haka abin da yake daidai shine malamai sun hada akan wannan malamin cewa ba a karba hadisin sa ibnu hajar da kaga ya kawo a fatahul bari a cikin mujalladi na hukun kana da shi ka koma za ka ga ya kawo haka kuskure ne wa naqalahu anhu shaukani imamu shaukani ma ya fitar a cikin littafin zaninul awtar wannan littafi ne da yake seasonal littafi amma ɗalibin ilimi idan ya zo yana da kyau ka nemi shi kawai za ka ga wanda yanzu za ka kewaye gudun ba za ka same shi ba amma aka yi ta a wajen azumi haka lokacin an yi odan da dattabai za ka iya samun sa kawai ko da shi ka yi kariya ai kai ka ce na dubu biyar malam ne ma tsada na ce su bace sabuwa dubu biyar ka ce kai da tsada sai ka sa dubu takwas ɗin ka yawwa shi littafi dole ne ka rage ciki Allah in ba haka ba za ka iya biya ba wa qarahu ko kuma a samu wani biloniya ya mana bonanza kawai ko abubuwan da manyan masu halin mu ba ta yi kenan misali wanda kuma yana agazawa haka a samu littafin dubu goma a ce kawai dubu biyar biyar za ka duk mulmulan mutum zai biya kai ma zan kawo zakar da haka da shi ka ji ko in zakar ka zo ka kawo ta za mu biyo da tabai mu biye su dama fara littafin zakka kuna ta cizon yaza to sai yace um wa qarahu ya kuma tabbatar da shi abun mamaki kaga ya sa exclamation mark yace abun mamaki kenan shi ma ne lalla da yazo sai tabbatarwa amma al-haythami amma imamul haythami kuwa وقال في المجمع الزوائد كتاب المجمع الزوائد يجي رواه الطبراني في الكبير الطبراني يا رواه في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلي وهو بعيد هذا شيء يزو sai yace saboda wannan bawan Allah yace gaibi ne yace bara mu amfani da shi ba sai yace wafatahu annabi ayyub ba wafatuhu bane wafatahu sai ya tsere masa cewa akwai ayyub ibnu nuhay a cikin hadisin wa huwa sharrun minhu kama sabaka ya ma bu babu liti kamar yadda ya gabata a baya ya bi shi illa to wannan hadisin za mu tsaya wa mana hadisin sani fa huwa an husayn bin wahwa shi kansa za mu tsaya in mun tashi sati mai zuwa katin kai bayan zabi shi za mu dora insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan wani bawa Allah ne yake yi yana cikin wani yanayi karatun mu na ziyara a na lulu wal marjan allulu wal marjan sai yake maganar yana cikin yanayin da an kore shi a gurin aiki shekara kaza yana cikin wani yanayi da baya iya daukar nauyin iyalinsa a baki addu'a sai muka ce rika yin addu'a da annabi alaihi salatu wasalam ya bawa Ja'far ibn Abi Talib lokacin da zai tura shi Habasha sai ke ta da ji ce Allahumma tufi ko Allahumma tufi bi da ji kulli afir fa inna tajira kulli afir alayka yasirun wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah saboda haka sai wani ya rubuta ya kawo takardar saboda ana fito a rubuta a rubuta amma a zuwan hadisi malamai suka ce isnadi bai inganta ba amma a zuwan addu'a ya halatta kai da domin kalmomin ba za ka ce annabi ya ce wa domin an taɓa suna da amma kana yawan yin ka tun da an baka damar yin addu'a to za ka dace Allahumma tufri bi da bi kullu azim ya ubangiji ka tausa samu ka lallafa min cikin sauƙaƙa kowane abu da yi min tsanani duk abin da yi min tsanani Allah ka lallafa min ka tausa ka bani sauki a kansa fa inna tafsira kullu azim domin wato sauƙaƙa duk wani abu mai kunci alaika a gurinka ya ubangiji ya ziro mai sauki ne wa as'aluka rizqa ya ubangiji ina roƙon sauki a gurinka wani mu'abada da kuma kwanciyar hankali da duniya a duniya wal akhirati da lahira har kalmomi ne wani kawai saboda haka shine wani ya buga gashi nan na ga za a iya dan a yi fasin din da wanda za su iya dauka su dauka ba ta da yawa an agajin majalisi an sami dubu ɗaya da naira saba'in da biyar جزاكم الله خيرا نعم نعم الله يجزانا خيرا تركيب ايه أتيه gaya masa za ka zuwa za ka ka ce wani fili la ilaha illallah misali zai ya kada ya kari ya ce ba za a faɗa wani a ai abin da idan irin wannan matsalar ta zo kai tsaye fara gwamawa za ka yanzu kana magana wani hadisi da ya zo ya magana cewa kare zo yana cikin hayyacin ko kuma maganar malaman saboda haka maganar malamai ka gaba a samu wani da ya ce ba za a ce wani haka gida da duk zuwa wanda su yi ba tun da ba a samu wanda wani bai ce ba za a kuma gamda kasar ne na wani haka gida da duk lokacin da aka zo ana cewa tele tele kaza ko a guda da za a zo bai ce ba za a faɗa haka gida da duk bai ce ba za a faɗa ba bai faɗo da kalmar ba annabi yana cewa kalmar da tuhadi la bi inda Allah ka faɗi kalmar nan zan tsaya ba a gaban Allah ka faɗi ta to da haka tunda wato ke ba ruwa ta abuwa ne ba za ni da ha hatta da ka ka faɗi da ta ba ko shi da wanda yake cewa za ka fara NGO kana ina ganin kaza kaza tunda bai faru ba kawai abu ne a sa mutane da yi sun fi kana koyi tunda ba samu wani bai faɗa ba to a kyale ga bai huje ma an ji ya faɗa wanda ta za ta je zai iya yiwa in da haji ne kada ku kokar kada ko da an zo din to idan Allah bai gara ba ka isa ka faɗa Firawuna da aka zo ya faɗa a fata fara ne amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi bani isra'ila wa ana min al-muslimin ya faɗa wallahi domin abin da zai nuna ma ya faɗa sai Allah ya ce a al'ana sai yanzu وقد أتيت قبل وكنت من المرسلين سو ذاك abin da na buga zuwa shi ne ra'ayin zuwa da Muhammad Nasir ji wanda zai hada shi wannan kuma ga misali da an kawo an gaya wa wani baba mu su zai fara sai ana ka gaya wa dan uwanka ce ne la ilaha illallah ai ba zai faɗi wannan kalmar ba Allahu a'ala na na gani na na ɗakin yan gona kai Na'am. Na'am. Na'am. Wane mutum? Na'am. Ya ci bulis. Ya ci bulis mana? Shi wannan bai hudun da aka zo aka gayawa. Ai ya ci bulis shi ma. baka ji annabi cewa ya sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokin ku sallah dan uwan ku na ba ji ba ba za a yi masa sallah ba to amma dai ya mutu musulmi ko ba a yi masa sallah ba sai kai ku da kuke a gurin sai ku masa lafiya da zai ba zai kuwa domin dan uwanka ne yanzu sai a masa sallah wallahu a'lam wannan shine a dunkule abubuwan da muka faɗa daidai na a to yana koma ai ya riga ya yi karamin mutuwa kuma sai ya dawo hayyacinsa mutumin da yake koma aiwewa ta inda yake ba ko bai sani ba sai ya farfado tukuna ya ya suma ya tafi ran yanzu ya tafi yawo sai ya dawo wallahi ba ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi na kuma wani yi da suna da kyawawa da tsoron da wata Allah ya biya wa mu kasu da alheri marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya sun rike lafiya Allah inganta lafiya wannan zabe da za a yi kan nan Allah zai suna ya ta yawa da sunan ka al-sahaba al-qawiyu al-matin Allah ka bamu da gaban da bai Allah ka bamu da ki wannan da za su zama mana kai Allah ka san da mu bamu da Allah ka ba mu ji wannan ba da wani ne suna ya ta yawa wa mai neman kasar mu da wadala da tajin hankali da san da shiga wani ne Allah ka mai da musibar su kawo Allah kada ka ba su kwanciyar hankali a inda suke kwanciya da wani ne suna ya ta yawa da tsohon kamar da wata halaye da aka jefa matasanmu wato sanadiyar siyasa na yayi yayi da daba Allah ka fato mana wadanda suka jefa ta a wannan yanayi Allah ya saka mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da shugaban da wata Allah ya roƙo shi sarki da zaman da kasan lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mana Allahumma amina fi awqatina wa aslih imanana wa la tumurina واجعل ولايتنا في مخافك وتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء اللهم انت عالم الجن وربنا فاقضي هذه برحمتك يا هادي يا عالم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين muna yin halibin wurin alamis wanda ke zuwa gobe ba za mu karatu ba ya saboda da dalili